إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وبعض عباد الله فان الصلاه فان الصلاه هي بمنزله الثاني من اركان الاسلام لها منزله رفيعه ومكانه عاليه عند الله عز وجل فانها قرينه الزكاه في أكثر من ست وثمانين موضع في القرآن الكريم فإنها سبب بالإسراء والمعراج تذكر في كتاب الله أو تذكر في كتاب الله في أكثر من ست وثمانين موضع وهي من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة روى الإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم أيلزم الصلاة عباد الله وأقيمها بالمحافظة والدوام ومن صفات وهي من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وهي الصلاة صلاة عباد الله هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة فإن قامت قام الأمل كله وإذا عوجت أعوج الأمل كله الصلاة وهي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام خبب إلي في دنياكم النساء والطيب وجئل القرة عين في صلاة وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر utulu ma uhiya ilayka min alkitabi wa qimi salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un as-salatu as-salatu ibadallah hiya idza aradta an tanzura ila qimati al-islam inda al-'abd al-muslim fanzur ila qimati salati inda fa hiya dalla ala iman al-'abd الصلاة فالصلاة لها منزلة عظيمة يكفر الله بها السيئات قال الله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وفي سيه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس wal juma'a ila juma'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir aw idza tu- idza tunibal kaba'ir as-salatu as-salatu ibadallah hafizu ala as-salawati was-salatu al-wusta wa qumu lillahi qanitin hafizu ala as-salati فهي تعين المسلم على مشاكل الحياة وعلى جلبة الرزق واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشئين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الصلاة فهي سمات المؤمنين قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون عباد الله ولا يحافظ عليها إلا أهل الإيمان وأما الذين يضيعها وأما الذي يضيعها ويتهاون بها فليس من أهل الإيمان بل من أهل الخسارة والخذلان فالصلاة عباد الله شيم الأنبياء وشعار الأولياء قال الله تبارك وتعالى وجعلهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الصلاة فالصلاة نور نور في الوجه وانشراح وانشراح للصدر وصلاح وصلاح وصلاح ذات البين أو وصلاح وصلاح البدن وتطهير للذنب ومصدر للقوة ومجلبة للرزق والبركة للعمر وهي مفزع والملجأ إذا حزب الأمر إذا حزب الأمر ونزل المصائب وقد وقد حذر الله تعالى من إضاءتها فقال فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا قال الله تبارك وتعالى بنسبة بأهل النار يوم القيامة وقال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو البر الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan Abdullahi farin jakada bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya turo shi da alkur'ani da musulunci gaba daya wanda ya bi shi ya tsira haka nan wanda ya saba masa ya halaka bayan nan ya ‘yan uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya umarce mu da wannan a cikin littafinsa mai girma da yake cewa wa laƙadi wa sai nan lade na otul kitaba min ƙablikum wa iyakum an ittaqullah hakika na yi wasici gare ku ga waɗanda suka gabace ku cikin ahalul kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye dokokin Allah ya ‘yan uwa a fili da ɓoye a inda aka san ka da inda ba a san ka ba mu kiyaye dokokin Allah ya yan uwa a lokacin talauci da lokacin wadata lokacin jinya da lokacin lafiya lokacin matsi da lokacin walwala duka Allah ya lazumta mana mu ji tsoronsa mu kiyaye dokokinsa kada ka yadda matsin rayuwa ko talauci mai wucewa ya sa ka fada cikin sabon Allah Allah ba zai kyale ka ba mu sani cewa dokokin Allah su ne lazimi a wuyan kowane musulmi ka kiyaye iya gwargwadon ikonka inda kafarka ta zame ko ka gaza sai ka nemi gafarar Allah domin inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah ko mai yawan jinkai ne bayan Allah mu sani cewa yau muna yinin 24 ne watan bakwai na musulunci watan Rajab kenan yau hijira na da shekara 1446 hakan yayi daidai da 24 ga watan ɗaya na shekarar miladiya 2025 kutubar mu ta yau a wannan yini da na ambata mai albarka a wannan masallaci namu masjid ummina hawa'u da ke wannan unguwa ta bago a bayan makarantar 'yan mata ta doma a nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da rukuni na biyu a cikin rukunan musulunci guda biyar wannan rukuni mai namba ta biyu shine sallah ibada mafi girma da Allah ta'ala ya lazimta wa dukkan musulmi malamai suke cewa hatta dawafi da zaka giyawaye ka'aba ɗakin Allah hatta sa'ayi baina safa wal marwa to bai kai sallah girma a gun Allah ba domin ita sallah sai da Allah ya ambace ta a Qur'ani sama da gu 86 kuma ita ce ibadar da Allah ya lazimta mana mu yi ta sau biyar a kullum a dare da yini ita ce ibadar da abu ɗaya ne kaɗai shari'a take dubawa take ɗauke ma wajibcinta a kanka wannan abu shine lokacin da hankalin ka ya fita amma matukar da hankali a jikinka to kowane yanayi kake ciki shari'a tana umartar ka kai sallah idan lokacin yayi ko da tsarki ko babu tsarki ko da alwala ko babu alwala ko ana fuskantar alƙibla ko ba a fuskantar alƙibla ko da sutura a jikinka ko ba sutura ko kana kulli ko kana tsare ko kana gadon asibiti to in dai lokacin sallah ya shari'a tana buƙatar ka kai sallah a wannan yanayin da kake ciki hadisi ma'aikin Allah ya tabbata cewa kai sallah a tsaye wanda shine ka'ida ta wajibi in larura ta sa baka sallah a tsaye to kai jinginu kana tsayen ka jingina ka ƙara wa kanka ƙarfi idan hakan ma sallar ba za ta yi a haka ba sai ce to ka zauna ka yi sallar a zaune idan zaman ba zai yiwu ba ka yi sallah a zaune a jingine idan zama a jingine ba zai yiwu ba sai aka ce ka kwanta haƙarƙarinka na dama in shi ma ba zai yiwu ba ka kwanta haƙarƙarinka na hagu in shi ma ba zai yiwu ba ka yi rigingine idan ka iya kallon sama in shi ma ba zai yiwu ba sai manzala ce fa'au mai iman kawai zuciyarka ta kaddara tana sallade abinda Allah yake bukata kenan ita ce ibadar da ba a ɗaukewa mutum matukar kaje shekarun balaga matukar akwai hankali a jikinka ba wani uzurin da zai ɗauke masalla ‘yan uwa za ku ƙara fahimta babu yanayi da ɗan adam yake tsintar kansa cikin bala'i da tashin hankali kamar lokacin yaki kana ganin za a kashe ɗan uwanka a janye shi ko kuma kai ɗin a kashe ka wani ya janye ka amma ana wannan yanayin Allah ya ce idan lokacin sallah ya kuyi sallah ba za a ce sai an gama yaƙi ba a fa'iza kun tafi wa'iza kun tafi yin fa kamta lahumus sala ka tsayar musu sallah ko da ana yaƙin wa'ansu su tsaya a bayanku wa'ansu suna sallah idan sun kammala wansu su canje ku to idan kana bibiyar irin wannan nasi ya ‘yan uwa to wani al'amari ne zai sa ayyukai wasa da sallah wani uziri ne gare ka wanda za ka samu damar sakaci da sallah a matsayin ka na musulmi baligi to mu kula da wannan kuma da yawa muna damuwa da majinyatanmu wajen kirawo likita da ba da umarnin likita a kansu wajen kula da magani da kaza da kaza amma da wahala ka ga marar lafiyan da an samu wakilin da yake kula da ya zai sallah ana samun karanci ga wannan bance babu ba amma suna da karanci mun fi damuwa likita zai zo karfe kaza ya ce ai allura karfe kaza ya ce a jona kaza karfe kaza amma ya yake sallah yanzu nan nake sanar da ku cewa ko cikin ƙazanta kake in dai hankalinka iya nan ko ba yanda za a yi ka fita daga cikin najisar to kai sallah a wannan yanayin kuma Allah ya karba ya ƴan uwa wannan fa ita ce sallah ita ce sallah kuma ita ce ibadar da Allah ta'ala ya fi kauna a dukkan motsin jikin ɗan adam wajen yin ibada to Allah ya fi ƙaunar kai sallah akan komai ya yi uwa masu albarka sallah Allah sai dai ambace ta a Qur'ani a gurabe sama da guda 86 ku tsaye da sallah ku yi sallah ku tsaye da sallah ku shiga cikin masallata ku yi ruku'i ku yi kaza kuma ita wannan sallah ya uwa ita ce sanadiyar ma da aka yi Isra'ila mai raji dukkan wata doka da Allah yake so a yi wani abu manzan Allah ya sanar da al'umma to manzan Allah iya gare maka ko gare madina Allah ya turo da mala'ika jibril Allah iya so a yi kaza Allah baya so a yi kaza Allah ya ce a yi kaza Allah ya ce kada a yi kaza duk abin da ka sani a musulunci azumi zakka auratayya bashi wane ne duk mutuwa sallar jana'iza wane ne wane ne duka amma da aka zo batun sallah sai da Allah ya turo mala'ika jibril ya ce ka je ka taho da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiyan dare daga Ka'aba zuwa Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis zuwa gaba da saman bakwai suka yi a wannan daren makasudin wannan tafiya shine aje a karbo sallah Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakana hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar da bawansa da daddare daga ɗakinsa mai alfarma na maka zuwa baitul maqdis daga nan kuma suka hauhawa suka yi sama har aka je gunda mala'ika jibril yace ya rasulullah ni duk sakon da Allah yake bani anan nake tsayawa amma kai Allah ya ce ka wuce gaba duk wannan dan a karbo sallah akai wannan manzon Allah ya haɗu da duk yawancin annabawan nan wani annabi a sama ta shida wani a sama ta biyar wani a sama ta hudu wa'ansu a sama ta uku duk manzon Allah ya haɗu da su har ma ya jagorance su ya musu sallah a wata ruwaya ga muraji'at da ta tabbata gare shi da annabi Musa da manzon Allah ya wuce ya karbo sallah ya dawo sai annabi Musa yake cewa me ubangijinka ya baka sako ku yi da al'ummarka sai yake cewa ya Musa Allah ya ce mu je mu yi sallah hamsin da ni da al'umma ta a dare da yini annabi musa ya ce irja fas'al rabbika takfifa ka koma ka ce ubangijin ka yi ma sauki domin al'ummar ka fa za ta iya yi ba domin ni na jagoranci al'umma kafin ka zo na san matsalolin gudanarwa ka je ka roƙi ubangiji ya sassauta manzon Allah ya koma aka rage ya dawo annabi musa ya ce yaya ya ce an rage kaza ce koma dai sai da aka rage sallah ta dawo guda biyar daga guda hamsin duk a daren isra'i da miraji aka yi wannan allah ya ce ku je ku yi sallah biyar ɗin amma ladan sallah hamsin zan banku sau daga sallah ya uwa girmanta da ƙimarta da martabarta iya da girma a cikin shari'ar musulunci bayan allah masu albarka masu ne cewa a akwai hadisi da ya tabbata daga ummi salama allah ya ƙare da ita hadisin imam muhammad dan hanbal yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ji ummi salama take cewa akiru wasiyati rasulillah karshe karshen abinda manzon Allah ya fada a duniya kafin ya koma ga Allah abinda yake cewa as-salatu wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah ku kula da sallah al'ummata ku kula da matan ku na aure da Allah ya baku kar ku ci amanar su kar ku haici su kar ku tozartar da sallah wannan shine maganar manzon Allah ta karshe karshe ga al'ummarsa wanda sahabai suka rawaito suka nakalto ta zo har gare mu ayi muna karantawa a matsayinka na mabiyin manzon Allah me kaunar manzon Allah to ga wasiyar da ya bar ma in ma baka ji da ba yanzu ka ji manzon ka dab da komawarsa zuwa ga Allah maganarsa ta karshe karshe a duniya ya ce ka kula da sallah ka kula sannan ka kula da amanar iyalin da Allah ya baka kar ka hayince su inji ummi salama Allah ta'ala ya kare da ita bayan Allah ba sani cewa a ita sallah mu lazamce ta mu kiyaye ta da dokokinta da ka'idojinta bisa dawam har ƙarshen rayuwa baka da lokacin hutu ko ɗage kafa gaba da sallah baka da wani uzuri da Allah zai tambaye ka me yasa baka yi sallah ba ka bada amsa Allah ya yarda matukar kana da hankali a jikinka bayan Allah mu sani cewa ita sallah ita ce mafi girma daga cikin sufar masu imani Allah ke shaƙa da aflahal mu'minun ko kuma allazina yu'minuna bil ghaib su bayin Allah masu imani su ne da suke imani da gaibi abinda ido bai gani kamar Allah kamar mala'ika kamar wuta kamar aljanna duk yanzu idan gaba zai nuna masu ba amma kuma kayi imani suna nan daga wannan imanin wanda malamai suke tashi ne kalimatu shahada sai shi kuma bayan yuminu bil ghabi sai yuqimuna salat bayan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin da yake sallah daraja da kima gun Allah su ne bayan wannan sannan suke sallah bayan nan kuma suke ciyar da abin da Allah ya ba su abin da Allah ya ba su suke taimakawa talakawa suke taimakawa addini wannan shine siffar imani a gun Allah duk mutumin da bashi da wannan to bashi da imani baka kula da sallah baka yi imani da la ilaha illallah ba sannan duk marowaci ne kai tacaccen marowaci baka bayarwa baka taimako to baka da imani a gun Allah alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ce sune masu tsayi da sallah sannan kuma su ciyarwa cikin abin da Allah ta'ala ya musu arzikin sa bayan Allah mu sani cewa ita sallah ita ce farkon abin da za a fara bincika a aikin ka idan ka mutu dukkan wani al'amari naka to farkon abin da za a fara buɗe fayil ɗinsa bayan ka mutu ne sallah ka ji wannan ka ƙara ji hajinka azuminka zakkarka kula da iyalinka wane ne wane ne naka duk fayil ɗin suna nan jibgi-jibgi idan an ji sai Allah ya ce mala'ika ya ɗauko fayil ɗin sallah a fara dubawa idan aka ga sallah ta yi an samu makin da ake bukata sai manzan Allah ya ce to duk sauran ayyukan ma Allah zai ce kada ku duba suna masa afuwa ita amma idan an bude sallah an ga da matsala wallahi ba abin da zai gyara ma matsalarka ba abin da zai gyara ma matsalarka yasa malamai suka ce ita sallah kamar ruwa ce duk abin da ya ɓaci ruwa iya gyara shi kazantar bayan gida kazantar fitsari datti maiko wane ne duk za a sa ruwa a wanki amma idan ruwa ya ɓaci me zai gyara shi sai dai zubarwa wannan shine matsayin sallah a rayuwarka a rayuwata in kai wasa da sallah ba abin da zai tashe ka a gaban Allah ba abin da Allah zai duba naka shine awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salah kar kai wasa da sallah Imam al-Hasan al-Basri yake cewa a nasa binciken da research yake cewa wallahi da iya datin da za a karawa musulunci rukuni daga biyar ya koma shida shi a fahimta sa sallar jami'i za a sawo sallar jami'i da manzan Allah dab da ajalin sai zai dafa sai na Aliyu da sai na Abbas da Fadl ya jaddafa su bai da lafiya ya zo ya shiga aka yi jami'i da shi wani uzuri kake da shi zaka dinga sallah a kofar gidanka zaka dinga sallah a bakin shagonka zaka tarewa mutane hanya a kasuwa kana sallah ga masallaci ƙasa da rabin kilomita zaka samu masallaci me dalilin ka me hujjarka minti biyar ɗin da zaka biya wa Allah ne kake iya shi Allah ya baka awa 24 awa 24 dare da rana kuma a lokacin awa 24 nan sau biyar ya bukaci yi sallah in ka dau minti goma goma ka bata minti 50 gaba ɗaya sallah biyar din ko awa ɗaya bata ci ba daga cikin awa 24 kai ko kunya baka ji ko kunya ba Allah baka ji kai ne sarki neman kuɗi ka tarewa mutane hanya a kasuwa ka kafa wani ɗan ƙanƙanin jami'in sallarka ga masallaci kusa da kai manzan Allah ce duk mutumin da ya salla a wajen masallaci ba larura to kamar ma bashi da sallar ne ma la salata li jari li masjid illa fil masjid kamar yadda ruwayar hadisin tabbata mu kula da wannan ko noma kake ko office kake ko kasuwa kake yi in ka ji an kira sallah fatsi abin da kake yi wannan shine alamar imani ba domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzan Allah a lokacin da suka kira ku domin su dora kan abin da za ku rayu an ce Allahu akbar an ce hayya ala sala amma ka ki ka bar abin da kake Allah ne fa yake kiran ka zo zo zo wajen tsira zo wajen babban rabo amma ba za ka zo ba amma wani iya daga ma waya iya ce ka zo Abuja gobe wallahi ko bai sai ka ci kaji mu haɗu da kai a Kaduna gobe karfe kaza wallahi sai ka je amma ga ubangijinka mahalicinka iya cewa a kira ka ka zo gun babban rabu a kira ka ka zo ga aljanna amma ba za ka zo ba wannan fi ne rayuwar mu a yau dewa za ga ana jam'i a masallaci amma gefen gun in gun hayaniya ne in gun kasuwa ne in wani gareji ne in wata daba ce ba za ga wani abu ya canja ba ku kula da magariba mana musamman mutane da suke cikin gari lokacin da ake sallar magariba ba kuma lokacin sallar magariba garin lokaci ɗaya ne garin bai girman da za ce nan za su yi ba nan nan da minti biyar su yi a'a duk lokaci ɗaya ne amma duk lokacin da kake sallah musamman a masallacin bakin titi zaka ke jin abin hawa ko saurarawa ba yayi kuma kashi saba'in cikin ɗari musulmi ne ina suke zuwa me uzurinsu ana sallan magari ba za ka ji abin hawa ko ɗaga ƙafa ba a yi me dalilinka a gaban Allah me uzurin da zai hana ka tsaya kai sallah ka wuce yanzu nake karanta muku aya yaƙi ake yi amma Allah ya ce idan lokacin sallah ya ku tsaye ku yi sallah ku yi sallah duk da ana yake so daga wannan shine irin halin da al'umma suka shiga a yau wajen sakaci da wasa da sallah kuma ita sallah ya uwa ita ce sanyin idon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisi ya tabbata yake cewa a ni an soya mini an soyantar mini son abubuwa guda uku a wannan duniyar na farko manzan Allah ce ina son mata na aure mata na aure ina kaunar su ina so su ka so matar ka ta aure ibada ne sannan manzan Allah an soyanta mai son turare manzan Allah mai son kanshi ne a hancinsa sannan manzan Allah ce waju'ir qurta aini fi sala an samun sanyin idanuwata a cikin sallah duk lokacin da nake sallah to zan ji ni a nutse har ma a wani gwai ke cewa arihina bihaya bilal bilal ka kirayi sallah mu samu hutu mu ji daɗi ba a kirayi sallah ka ji ɓacin rai ba a kira sallah ka ji daɗi wanda shine alamar imani kuma sallah tana hana alfasha da munkari Allah yana cewa utul ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimi salah ka karanta alqurani ka tsaya da sallah inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah tana hana aikin alfasha tana hana munkari wala zikirullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un ambaton Allah shine mafi girma sannan kuma Allah ta'ala ya san dukkan abin da kuke aikatawa kuma sani ya yan uwa masu albarka idan kana so kaga kimar musulunci a gun mutum shi musulmi ne eh ya yadda musulmi ne eh iya musulunci eh to duk magana ba za ta ba ga yake sallah kaga meye matsayin sallah a gonsa ana kiran sallah zai fatsi abin da yake yi sallah ko kuma sai ya ga dama yake sallah to wannan shine ma'aunin gode karfin imanin musulunci a gun mutum kimar musulunci shine a kana yin sallah kuma ita sallah yan uwa ita ce manoni game da imanin bawa duk mutumin da yake da'awar imani iya wasa da sallah bashi da imani as-salatu laha faddun azima ya yan uwa sallah tana da falala mai girma yukaffiru Allahu biha sayyi'at Allah iya kankare zunubai da sallah Allah ta'ala yana cewa aqimi salata ka tsaye da sallah ɗarafayin nahar lokacin da rana ta yi zawali wa zulafa minan lai da wani yanki na cikin dare imalamai suka ce a zahar la'asar shi ne ɗarafayin nahar zulafa minan lai shi ne magrib isha asuba sai ke cewa innal hasanati yuzhibna sayyi'at innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawa suna tafiyar da munanan inji Allah duk lokacin da kai kyakkyawan aiki to sanadi ne na rushe ma mummunan aiki akwai wani bawan Allah ya zo dab da sallar asar sai ce ya rasulullah na zo na yi laifin da na cancanci abin haddi a yanke mu hukunci na yi laifi sai manzon Allah ya ji shi kuma dab da sallar la'asar ne ya aka yi ga aka yi sallar la'asar har shi wannan mai laifin da aka yi la'asar aka fito sai ce manzon Allah na zo na yi haddi a yanke mu haddi sai ce mun yi sallar la'asar da kai yanzu sai ce eh mun yi sallar la'asar da kai ya rasulullah sai to kaji Allah ya yafe maka sallah tana zama sanadiyar goge ma zurubanka da laifukan kagun Allah innal hasanati yuzhibu da sayyi'at zalika dhikra lizakirin hadisi ya tabbata hadisin im Abu Huraira hadisin Imam Muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salawatul khams sallah biyar din nan asuba azhar la'asar maghrib isha wal juma'a ila juma'a daga juma'a zuwa wata juma'a wa ramadanu ila ramadan da ramadan zuwa wani ramadan sai maza na ce mukaffiratun lima bainahunna kowanne iya goge zunubin da ke tsakaninsa da uwansa idan kai sallan asuba kai sallan azhar to sallan azhar ta goge laifin da kai wa Allah daga asuba zuwa azhar idan la'asar ta zo kai sallan la'asar ta goge laifin da kai wa Allah daga azhar zuwa la'asar har zuwa isha haka Allah yake a kullum idan kai juma'a yau Allah ya kai mu ta juma'ar ka zo to kananan laifin da kai wa Allah Allah ya share mashi idan kai ramadan kana nan baka fita daga musulunci ba kai gaba'ira ba wani rabadan ya zo ya same ka to Allah ya goge ma wannan tsakanin da kai wa Allah ƙananan laifuka ku duba rahama da jinƙai da Allah ta'ala yake nufin mu da shi sai manzala ce matukar ka guji manya-manyan laifi sallah ya ƴan uwa ku kiyaye ta tana taimakon musulmi wajen kuncin rayuwa duk wanda ya shiga kuncin rayuwa ya dimanci sallah ya dinga yin sallar farilla a jami'i ka riƙewa jami'i wuta tun daga asuma har isha ka daina misin da jami'i ka daina ƙoƙarin sallolin dare kana yi kana ƙoƙarin wutirin ka kai ƙarshen dare ka yi wannan ka gani ka ga yadda Allah zai sassauta ma rayuwarka in abu ya dame ka ka rasa gaba ka rasa baya komai ya kulle maka to duba ya tsakaninku da sallah take farko abin da zaka duba kenan wani irin kulawa kake bai sallah me kake yi wa sallah wajen neman ingancin da iliminta idan ka kana da matsala a sallah ka to dawo baya yara sani ya uwa masu albarka sallah tana jawo arziki tana jawo arziki kuma ita sallah tana korar talauci sallah tana zama sanadiyar jin kai zuwa ga Allah da rahama Allah ta'ala yake cewa wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako wajen Allah wajen ku yi hakuri kuma ku yi sallah duk abin da kake nema abun Allah rike wannan abun guda biyu kai hakuri kai sallah sai Allah ya taimake ka biya ma bukatarka a wani gun yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala ya ku masu imani ku nemi taimakon Allah bis sabri was sala ku zama tu masu hakuri ko masu tsaye da sallah domin Allah iya san masu hakuri inna Allah ma'as sabirin musani ya yan uwa sallah ita ce kama alama ta mumini ko masu imani Allah ke cewa kada ablahal mu'minun hakika masu imani sun rabauta sun samu babban rabo sai ce allazina hum fi salati mukhashi'u sai fara maganar kushu'i a sallah sai fara kawo maganar sallah rabauta da karfin imani to duk wata siffa bayan sallah za ta biyo duk abin da kake takama da shi wajen imani matukar kana da matsalar sallah to baka da imani ko kuma imanin kama ba shi ba shi a Allah ta'ala yake cewa alladhina hum fi salatihim khashi'un masu kushu'i cikin salolinsu fala yuhafizu alaiha illa ahlul iman ba mai kula da sallah a cikin mutane sai mai imani duk mutumin da haga ana kiran sallah zai fatsa ya je yi sallah ya dawo ya ci gaba da abin da yake ana kira ya tsaya yi sallah ya dawo to alamar imani shi ba ko mai wulakanta sallah da tozarta ta sai ya ga dama a duk lokacin da ya so zai ba lokacin da Allah yake nema ba to sai mutane ma da suke tafka hasara ko mutane taɓaɓɓu a gun Allah subhanahu wataala bayan Allah mu sani cewa ita sallah ita ce kama ko kuma ita ce siffa mafi girma daga cikin siffar annabawa sannan ita ce kama ta masu imani masoyan Allah da yake cewa waje Allahum a'immatan yahduna bi amrina Allah sai sanya annabawa jagorori ne limamai ne wanda yahduna bi amrina suna shirye da mutane da umarninmu sai Allah ya ce wa auhayna ilaihim fi'il khairat muka musu wahayi su zamto masu aikata alkhairi su dinga aikata alkhairai auhayna ilaihim fi'il alkhairat sai Allah ya ce wa iqami sala Allah yayi wa annaba wahayin su tsayi da sallah sannan wa ita'i zakka su bada zakka sai Allah ya ce wa kanu lana abidina su annabawa bayinmu ne suna mana bauta inji Allah Allah yake cewa manzon Allah wa mur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka su yi sallah kuma ku yi haƙuri wastabir alaiha ka jure la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu annabi isma'il wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati ma dumtu hayya yake cewa ubangiji ya ce ni tsai da sallah da ni da iyalaina iya umartar iyalan su yi sallah wannan ita ce annabawa game da sallah tsakanin annabawa da sallah musani ya uwa masu albarka ita sallah nurun fil wajh sallah haske ce a fiska duk mutumin da yake kiyaye sallah zaka fiska suna haske har ma masana dan adam suka ce ko hadarin mota aka yi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba duk aka mutu ta inda ake gane musulmi ta fiska ne duk talaucinka duk bakin fatarka in dai kai masallaci ne kana mutuwa sai Allah ya sa haske a fiskarka ka'ida ce nurun fil wajh sallah haske ce a fiska wanshirahu lisadr sallah yayi damu rai ce duk abin da ya buwaye ka ya hana ka bacci to ta kai sallah zai yayi ma wannan damuwar sallah tana gyara jikin dan adam salahul badan tana ƙara lafiya duk wani jim da zaka je da guje-guje ka dinga goda sallah da raka gani ga lada kuma ga samun lafiya wata dahiru lizam ita sallah tana goge zunubai wa mastaril quwwa sallah mastar ne wani ginshikin karfi ne karfin imani karfin jiki wa majalaba lirzik sallah tana jawo arziki wa barakatun fil umr sallah tana sanya albarkar rayuwa sallah ya ƴan uwa tana zamto malja alfaz tana wahiya wahiyal mafza sallah ita ce mafaka matsera idza hazaba al'amr idan wani al'amari ya dame ka ya buwaye ka inda zaka fake ka samu sanyi sanyi ka je ka yi sallah sallah ita ce maganin saukar bala'i duk lokacin da bala'i ya cin maka kama sallah Allah ta'ala da kansa yake jan kunne game da masu sakacin sallah wanda ya sun ga dama ba su da ilimin tsarki balantana alwala balantana kabili da ba'adi duk ba su sani ba amma ga su musulmai ne to Allah iya jin kunnensu iya cafa wailun lil musallina allazina hum an salatihim sahun wanda ba su ɗau sallarsu da muhimmanci ba Allah ce a musu gargadi akwai bolin azaba iya jiran sun ba su ba a wata ayar domin shi Allah iya faɗa mana hatta hukuncin da zai wa mai laifi kafin kiyamar ta yi don mu ji mu gyara wa'ansu suka biyo bayan annabawa daga cikin mummunan ɗabi'arsu ya suke tozartar da sallah sai Allah ce irin waɗanda zan sa su azaba ta gobe kiyama fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya zan jefa su a ghayyu shine wani wadin fi jahannam wani kwari ne cikin wutar jahannam yan wuta an je dab da za a sa su a wuta sai Allah ya ce mala'iku su tambaye su menene ya kawo nan ne annaba ba su zo muku ba ba ku ji wa'azi ba ba ku ji maganar addini ba ya aka yi ku zo nan Allah ya ce a tambaye su ma salaka kun fi saka me ya kawo kutar sakara ga hiza danna ku a cikin ta yanzu dan Allah ku ji irin soyayya da Allah yake mana amsar da suka bama wa Allah sai ya sanya ta a Qur'ani muke karantawa yan wuta ya ce lamnaku minal musalli Allah ba mu zamto mu hausai da sallah a duniya wannan shine dalili dalilin farko kenan me kawo kuta Allah ba mu kiyaye sallah a duniya ba mun mai da sallah wargi da wasa da ganin dama kawai haka muka dau sallah wani privilege abu haka ba mai da ita wajibi ba haka muka mai da sallah sannan walam nakunu dhimul miskin Allah dukiyar da ka bawo ba rabon marayu a ciki ba rabon miskinai daga shi she matarsa yayansa wana wana an son haka ake rubutawa ko gidan mai ne ko kamfani ne ko waye ba talakawa ba marayu ba bayin Allah ba komai to wannan ga irin amsar da suke bi Allah ba walam nakunu dhimul miskin ba ma ci da miskinai ba ma taimako sannan na uku wa kunna nakhudu ma al khaidin duk inda ake gulma ake magana ba ta shafe mu ba za mu je mu sa baki a ci muna wannan hatta a ta naleki har ga yaki ne zai same mu alaki ne shine almaut ba ma kiyaye sallah ya Allah ba ma ci da miskine da dukiyar mu ya Allah ga mu da surutu da gulma muna cikin wannan ba mu tuba ba sai ga mutuwa ko tsaf shikenan to shine abin da suke faɗa wa mala'iku amsar da kai su wuta a gobe kiyama saboda ka sai mu kiyaye gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ikon kiyayewa Allah ya ba mu ikon kula da sallah da kiyaye ta Allah kuma ya karba mana sallar mu ya Allah ya Allah muna roƙon kusakuran da muke maka ya Allah ka ka yafe mana ya Allah ka maida hankalin mu zuwa kula da wannan babbar ibada Allah duk wani musulmi da yake sakaci da sallah Allah ka dawo da hankalinsa ka fahimtar da shi wajen kula da wannan ibada mai girma ya Allah ya Allah ka samu lafiya mu yi lafiya kamar yadda sarana itewu shugaba yayi jawabi bayan mun sallah akwai 'yan agajinmu 'yan hizba da suke kamfin duk shekara na ƙara juna sani da motsa jiki domin tarbar ramadan kusan sun sa wa kansu ƙa'idar duk shekara suna wannan taro na ƙara juna su sani da sabon abubuwa da za su yi wajen taimakon wannan addini to za su taru suna zaɓen lokal gaman daga cikin lokal gaman ɗin jiha sai su taro ba da dai na san abajin wasu kai a funa kai bana kuma an ci a daɗin kowa ko yi multi da ba local government saboda ka suna bukatar taimako kamar yadda aka saba rana a tewo an nemi taimakon amma abin da aka samu gaskiya bai kai ma a kai musu ba gaskiya to shine shugaba ya sanar da ni cewa da Allah ƙara talatar da al'umma a taimake su da irin abin da Allah ta'ala ya taimake mu kuma harka ce ta addini su ma taimakon ba aljihun za su ba ba gidan za su kai ba hidimar yadda za a yi taron a gama ne za su yi da wannan abin da aka ba su saboda kai da suke sadaukar da lokacinsu duk inda za a yi karatu ko sallar juma su ne farkon zuwa ba su da wani albashi gwamnati ba abin da take ba su ba su da wani salari to sun sun ba da rayuwarsu don su yi wa addinin Allah aiki to kai ma ka ɗau wani abu na dukiyar ka bayar mana wa jahidu fi sabila bi amwalikum wa anfusikum su sun ba da rayuwarsu to kai kuma ka ɗau mal ɗin ka bayar kai ku haɗu aladan da Allah muna kira ga al'umma kowa daga cikin ya bada abin da Allah ya hore masa domin mu tattara mu ga abin da muka samu mu je mu yi musu domin su gudanar da wani aiki za su dinga bada Allah ya mana albarka Allah ya ba mu iko kuma muna gama sallah a samu masu zagayawa cikin masallaci na ga su yan hizbar ba sa shigowa ciki amma a samu yan sa kai su zagaya a cikin masallaci sannan in zuwa zagaya waje sai mu ga abin da aka samu sallar da al'umma Allah ya mana albarka mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana farawa da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد الله كتمكيم الله كجكم وكجكم هيفم الله كسنيا منا البركة رايورم الله تعالى كشريا مد زوريرم الله كوركد بجنيتم الله كفد مد وكنش رايودا أكي شكي ya Allah ta'ala dukkan masu neman alkhairi a gonka Allah ka taimake su ka dafa musu Allah masu neman tsari a gonka na wani bala'i Allah ta'ala ka tsare mu daga cikin yan uwa a muyene da abokan arziki akwai wasu aminan mu Alhaji Ahmad da Alhaji Suleiman sun zo wannan masallaci domin ziyara suna can cikin gari wajen harkokin su amma sun ci yau anan za su yi juma'a domin su kama mana ziyara ta muna musu addu'an fatan alkhairi Allah ya musu albarka a rayuwarsu ya kara musu buɗi wajen neman su da mu gaba daya ibadallah inna Allah ya'muru bil العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن